بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau shida ga watan bulhijja shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da bakwai wanda ya daidai ashirin da uku ga watan mayu dubu da ashirin da shida miladiya wani majalisi na majalisin safe yau ranar asabar rana da muke ba ta cikin tauhid da kuma ta ba ta suna da kuma raqa'iq babu ma da fi sami'at al-mustafa da labar tauhidi wa saddihi kullu tariqin yusilu ila shirki yusilu ila shirki mun karanta wannan za mu kanta masail ko babu da ke magana akan abin da ya zo a gami da inda maza Allah ya kare bangaren tauhidi da kuma inda ya toshe duk wani kafa ko wata hanya wanda za ta kai mutum zuwa ga shirka ya kawo hadisin la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tabluguni haythu kuntum salatun ku tana tana kawo mun duk inda nake ya kuma kawo hadisi na biyu hadisin Ali bin Hussein zai la'abidi wanda ke ruwaitowa daga babansa shine Hussein ibn Ali yana ruwaitowa daga kakarsa kuma shine Ali bin Abi Talib sannan kuma hadisin hadisin wannan hadisin da ya kawo hadisin Ali bin Abi Talib Imam al-Bazzar ya fitar da shi da shi da Abu Ya'la wannan wannan riwaya riwaya kuma akan ga rijaluhu thiqat inda ya ce aliyu zainul abidin daga babansa hussein daga kakansa kuma ali bin abi talib shi kuma ce daga manzo Allah manzo Allah ya ce la tattakhidu qabri idan wa la buyutukum quburan wa sallu alayya fa inda taslimakum yablughuni ayna kuntum Imam Abu da ya fitar da ma'ana wannan hadisin ta hanyar Ibn Abi Zayd daga Sa'id al-Maqburi daga Abu Hurairah sadaka hadisin ya tabbata a wancan sati na yi magana cewa akwai hadisi hadisi da ya zo hadisi da ya zo cewa mala'iku da ke isan masa suke ɗaukan gabarin isan masa da wannan da wannan sakon cewa wani yana maka isalati na dan mata isnadin a lokacin amma isnadin yana cin musallar na Abdulrazak Sanani musallar Abdulrazak Sanani da Imam Nasa'i a cikin al-Kubra ta hanyar at-Tauri daga Abu Ibn Sa'id daga Abdullahi dan Mas'ud daga abba ibn sa'id daga daga kuma masruq ne ibn azda daga abdullahi dan masruq hadisin da ya tabbata isnadin sa isnadin sai amma da lalle daga tauri yake rutuwa daga abba ibn sa'id riwaya tauri daga abba ibn sa'id riwaya ta sayyidiya abba ibn sa'id ya samu dan matsala a haddansa amma a tauri da shu'ba riwaya da suke yi daga gare shi riwaya ce wacce take tabbatacciya daga ɗaya daga cikin alwajen Abdullahi dan Masud daga Abdullahi dan Masud to al malaika yuballighuna an-nabiy as-salah na'am to sai ce fihi masail a ciki akwai masaloli al-ula na farko tafsiru ayati bara'a fassaran ayan bara'a shine ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum mufassara الثانية نبي إبعاده أمته عن هذه عن هذا الحمى غاية البعد إنما ذا لا يجلس أنت الأمة دغوانا shinge. wato kar su je su shiga abin da za su zama sun fita daga tafi wato matukar wato nisantarwa ya nisanta mu daga shirka الثالثة أنا أكو ذكر عرضه علينا ورأفته ورحمته يلا ما قال هيك ده matsayin wato tsananin kwaɗayi gare mu na alkhairi da kuma tausayin mu da kuma jin kai gare mu الرابعة شيني فلم فلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حديث عليكم بإذن رؤوف رحيم الرابع أنا هدو نهي عن زيارة قبره يلا بدل يا هنا زيارة قبر نسع على وجه مخصوص saboda kawai kabarin ba wai saboda ka je ka a kawai ka je saboda kabarin kace za ka je ka ziyarci kabarin ne da sauransu wannan wannan ba daidai ne ba wannan mun mun sha faɗa wannan magana cewa ba daidai ne mutum ce wai kawai shi siddan kabarin zai je ba ba ma an tambaye shi da shi baya san mutum ce wai kawai kabari zai tafi a za ka je kai addu'a ka je kai addu'a ka je da kake yawan kowanne makabarta ka je kai makabarta za ka je masallacin sa ka je masallacin sa za ka je wato harami ka je harami in ka je masallacin sa kuma daga baya kuma in ka gama dan cika zumunci za ka je kabarin manzo Allah kai masa addu'a wannan shine amma ka ce wani na je kabarin manzo Allah zan je cika kabarin manzo Allah wannan ya daga cikin magana wanda rike ba su ka suke faɗa ba ba za ka ji malamai suna faɗa wannan maganar ba anna ziyaratu min afdal a'mal duk da kaga ziyarar kabarin sa daga cikin fificin aikace aikace da ubangiji zai ba da lada akai saboda an sada zumuncin manzon sa kuma an masa addu'a idan aka ci alhamisa na biyar nahayi wa anil iktari min ziyara yana maza ya hana yawaita ziyartar kaburbura السادسة نشدة حقه على النافلة في البيت يعني مثلا يي مثلا شيء دباي akan su dinga yin nafila a cikin gidan daji kasu mai da shi kawai makwanci kamar makabarta asabi ana bakwai annahu taqarraru indahum annahu la yusalla fil maqbara ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a yin sallah a makabarta wannan sallah wata irin sallah kenan sallah ta mai rukui da sujada sallah mai rukui da sujada ba sallah ta addu'a ba sallah ta addu'a wannan yana mutum yana iya yi ko a makabarta ce التابع لا تقص تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد yace yanda ba ya faɗa cewa ya faɗi dalilin cewa ba dole sai an je an kabari an je kabarin sa ba saboda me saboda salatin da ake yi ba mutum zai masa da kuma dokan aminci da zai masa to zai zai ishe shi duk inda yake wala hadira ila ma tawahamahu man arada al qurba to da ba bukata wanda yake abinda shi wannan mutum yake tsammani na cewa in yana kusa da yanzu Allah zai iya samun salatin za ta fi kaiwa gare shi to wani babu bukata a tasi ana tara kawai wasan sama fil barzakhi tu'rabu alaihi a'malu ummati fi salati wa salami alaihi yana mazala yana cikin barzakhu amma kuma ake bijiran masa da aikata da kacan bayan sa wanda suka masa salati suka masa suka ruka masa abinci wannan shine hadisi Abdullahi na Mas'ud wanda yake cikin musallan Nabi da Bishai ba ya tabbatarwa cewa mala'iku suna isar mazala salati da bai da wato al'umma take masa hari isnadi isnadi na sayi na sai mu sha nan ko sai usul sunna ne ma Muhammad ibn Hanbal inda ne abu amur abu amur bai tsaya ba ko ina ganin ko ya ce gaskiya ba gashi ba ina jin ko ko sai a dan watsa gefe kuma inda ka san an tafiya ya jiya ma jiya ni salar magarba da shi har mun gaisa ba shekaran jiya kuma na gan shi na gan shi a gefe na haka to sai usul suna ne imamu ahmad imamu ahmad ke cewa wasu wasu suna ina na afa rasulullah mu suna a wajenmu su ne wato gurabin maza Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan maza Allah mu su ne suna a wajenmu ba sunan wasu ba wani kawai ba shata mana kawai doka ba ya maza Allah ya shata mana doka kuma za mu saurare shi mu suna a wajenmu shine abin da maza Allah ya zo ya tabbatar والسنة تفسر القرآن هو سنة إذا تتك فسر من القرآن kaga ba kala kafin kenan sunna da take fassara mana qur'ani ta ina ita zama tana fassara qur'ani saboda haka manzo Allah ta'ala ya ga ya faɗa qur'ani sai li tubayyana lin nasi li tubayyana anta li tubayyana anta ya rasulullah to da kai kai bayani kai manzo Allah kai musu bayani saboda haka sunna da take bayanin qur'ani take bayanin qur'ani ko dai a manganin manzo Allah ko a aikace ko kuma abin da ke ya tabbatar وهي دلائل القرآن كما سنة سنة تي تكي واتو تكي تكي واتو نونا مكامر قرآني يا لا عم بين القرآن وليس في السنة قياسا باب إن سنة تبقى باب وأنا باب أنا بقول لك تفهم شيء لا سنة تابو لا تابو أنا وسنة تفهم وأنا فهم تفهم شيء أنا قياس فاسد كوي ba ka zuwa kana yi ma sunna wato sunna ta zo ka zo kana yin ce ai to ai kaza to ai kaza to ai kaza ai to ba ka ganin kaza duk wannan babu wannan wani haramu na sunna nan musamman imam Muhammad abin da yake nufi da sunna yana nufin ala al-masail al-imaniya abinda labari dan Allah ta'ala ya baka abinda labari Allah ta'ala ya baka kai baka san ya yake ba baka zo kana dosa bayanai kamar malaika jibril malaiku labari Allah ya gaya maka cewa ga yanda suke kuma suna zuwa da wahayi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka zuwa ka fara cewa a wannan malaiku din kawai ba wasu ana magana alkhairi wasu duk wani kuzari da bawa mutum ke kowa ce ta kai kamar da aka magana shaidanu ba magana shi ba wani shaidani sai ana magana sharrin nan sharrin ranka wannan kafirci ne kwarai da gaske dole fa wannan magana wannan wannan magana shi kansa wannan magana magana ce ta kafirci ta da musulunci kace wai malaiku ba su da wani hakikanin zati kamar da shaidanu ba su da hakikanin zati in aka ce malaiku ya rufa alkhairi aka ce ajin alamin sharri to ga wannan wannan shakan ta kafirci ne ubangiji duk me zai sa ya ya ta faɗa mala'ika ya zo mala'ika ya zo mala'ika ya zo haka a yanzu misali in aka yi maganar in aka yi maganar dawowan dajjal bayanan dajjal sai wani dosa bayanai ita wasu kawo kiyasa kiyasansa sai to in aka ce kaza to yanzu duk a wannan lokaci har yanzu bai zo ba da aka babu shi ko mahadi a babu shi ko ya jijo ma ya babu shi to wannan shine ba wa alkita wani da suna kiyasa da abin da ubangiji labari ya baka to baka kawo lokacin ka fadar ka da fahimtar ka saboda da abin da zaka kawo zaka kawo daidai fahimtar ka ne domin ka kuma tana da tana da iyaka duk abin da ubangiji ya maka ai fahimtar ka zuciyan zuciyanka da anan ubangiji ya maka fahimta tana da iyaka kamar sarga'un jikinka hannunka idan ka miƙa hannunka za ka ga da iyaka akwai inda ba zai kai ba kafan ka akwai inda ba iya na ka iya shallakawa ganin ka akwai inda iya na zai iya gani na ka fahimta kama akwai iya abin da fahimta ba za ta iya fahimta ba komai da aka gaya maka za ka gane ba da aka abin da aka gaya maka sai ka zauna ka dakata Allah ta ya bada labarin yana da sufofinsa yana da hannu yana da kafa yana da ido wani sai ya dosa bayanai ya ce shi kenan kaga an mai da Allah mutum ka kamar da shi mutum kai da kake masarawa mu ina ruwan mu mutum da muka ji muka yi imani ba shi kenan ba ko mutallaka shine wa sunna wa sunna tafsil alquran wa hiya dalail alquran wa laysa fi sunna qiyas wa la tudrabu laha al-amthal ba a kafa man sunna misalai wannan kun kawo misalan sa wa la tudraku bil uqul wa la al ahwa kuma wato ba a ba a gane sunna da wani hankalinka ko masa zuciyanka wannan buga buga mu sunna a misalai shine dinga fasara su da wasu ra'ayi kansa to Allah ta lafiya halaka zalimin lillahi al-awsa kawai ka zo kana kafa ma ubangiji misalai ubangiji ya ce yana da yayi istiwa'i to istiwa'i wannan abin da ubangiji yake son ya ce shine al-istila ba al-istiwa ba kaga kaga yanzu ka ce ubangiji bai sallan ba kai yanzu kai ka sallan kai ya halice kai halice wayan kai halice tarin ka amma kai yanzu ka ka iya kai ubangiji lauya ka kara mishi lam ya ce istiwa ka kara mishi lam ka ce istila to wannan kaga kana buga ubangiji misalai kenan yanzu kana buga wa ubangiji misalai sai a tambaye ka a tuba alamu amillah kai ne ka sani ko Allah ne ya sani ubangiji shi ya sani saboda haka la tudrabu la hal amsal ba a kafa ma ba a kafa ma wato sunna misalai dan kawai baka san fasarar hadisi ba sai ka ce kai zaka buga ma hadisin misali iya fahimtar ka kawai saboda wai amawa dole a kusanta musu da ma'ana wannan duk haramun ne kuma hanya ce ta kafirci wala tudraku bil uqul wala al ahwa kuma wato baka iya cewa zaka riske abinda aka ga maka na sunna labarai da tsagwaran fahimtanka ko ko tsagwaran wato san zuciyanka ba za ka gane ba za ka gane wannan ba ka ce ka dole sai ka fahimci wannan istiwa ubangiji ya aiki ko dole sai ka fahimci hannun ubangiji ya aiki ko ko dole sai ka fahimci mala'ikun nan ya cike in baka fahimta ba to kai abin babu shi wannan haramun ne wa inna ma huwa littiba' kawai abin da hazzinka a wannan babi na sunna nan sunna kuma yana maganar sunna na labari a sunan khabariya ku gane anan shi yana maganar sunna da labari aka baka dama ubangiji ba ya ce tambar kalmatar rabbika sirqan wa adala ba to al'adl fil akhbar fil ahkam ana ake samu wa sidqu fil akhbar la gaskiya ko labarin da aka baka to Allah ta'ala sai ya baka labari cewa ga kaza ga kaza ga yanda ya halitta sai da ya halci sai da wato ya halci kaza ya sanar ya halci kaza sanar ya halci kaza ga yadda farko al'amari ya fara ga yadda farko shan al'amari zai zama ga yadda zai zo da ita ya mai mutane hisabi wannan duk sunnoni ne suka zo sunna nan har shari'a ma tunda shari'a da ta zo a cikin a cikin a cikin Qur'ani ai sunna take da la'iluha take bayanin ta to in ka hada ta ya zama addini ya zama sunna din baki da to ka zo ka ce zaka bayanin wannan ko ka ce kai sai ka gane to a inna inna ma huwa littiba kawai dai kai hazzan ka a wannan babu shi kawai ka ba abin da ba za zo da shi shari'a da ya zo da shi ko a qur'ani ko a sunna ka ka biyayya wa tarkul hawa kuma kamar ta zuciya wa min as-sunna allazima allati man taraka minha khaslatan daga cikin sunna wata yake lazimar kowane mabiyi ne sai ya bi wanda duk wanda ya bar ɗaya daga cikin su lam yaqbal hadhihi karba ba wa yu'minu biha imani da shi lam yakun min ahli ba cikin ahli sunna al'imanu bil qadari shine imani da kaddara ya fara da abin da yake a nan jama'a suka sabawa shi imani da kaddara kusan wato nizami na tauhidi sosai wanda kaga ya samu tsara a kaddara to zaka ga daga baya ya samu matsala a abubuwa da dama da yawa cikin yan boko za ga galibi har yanzu a babin kadara za a ga suna ma Allah tashwishi sosai suna ma Allah kokonto har yanzu kana da yan boko shi ne gane ko shi ne ne ko shekarun baya ina jin ko a ina ne ba ba ku taba ganin bidiyo ni dai sharu sale yana yana tafsiri ba kai ba har kawai sai ka dace tambaya kan kallara kun taba gani ku taba gani ba amma ka taba gani ko in ko Allah aya da jimawa tun lokacin yana yana da yarantar sa ba shi ba da shekarun da yawa ko lokacin ba yana wani ko a Lagos yake tsammani sun san na tafsiri kai kai ba kace kai ba gane kadarin da ba kai kai za a ce kaza kuma za a ce kaza a to kaga wannan shi ke na fashi ba abokan ma kaga yan karrake ni ba wai tabbatacce ne aboku ba za ga yadda yake ciki to har yanzu yan boko haka za ga ta ga yadda suke za ga galiba al'amari in ka ci maka magana kan kadara za ga duk ba sa fahimtar kadara kuma gaskiya ko kwanto suke to gaskiya kuma magana ko dole mutum ya haƙo da imani da kadara ne imani da kadara ne ita ce take kamar a zaren carbin kare in ka sake zaren ya dan zare to duk sai su zare baki da zai sauran lamarin addinin kace su kurkuce wato abin da yadda za ku lura jin cewa yanzu ina magana ko bari mu yi magana kan kadarin tukunna sai za ku gani al-imanu bil qadari imani da qadara khairihi al khairasa wa sharrihi da sharrinsa imani da qadara yana da abubuwa ne guda hudu maratib ana kiransu martabobi mataban farko shine mataban ilimin ubangiji da abin da gani ya faru bayi sun yi to ubangiji ya san da za su yi da yanzu wannan magana da muke mana ubangiji ya san da zai ya san da shi sannan kuma mataba na biyu shine alkitaba rubutu wannan magana da zamu yi to ubangiji kan ya ji sammai da kasai sai dai da dubu shekara dubu hamsin to ya rubuta to a zagi wannan zagi waɗannan abubuwa wannan shine alkitaba sannan mataba na uku kuma shine almashi'a da ubangiji ya san zamu yi ya kuma kaddara a rubuce da kuma ya ga dama ne ba wai tilas maka masa ba yanzu wannan magana ba wai ubangiji yana nan wai duk mun masa dole ne muke wannan maganar ba almashi'a ganin dama sai da ya ga dama zan yi magana sannan muka yi magana dan da bai ga dama sai ya makon makoshin ba za mu yi magana ba to na kuma alkhalqu da abin da gani wanda ba Allah ta'ala ba ya bayyana a bayan ƙasa sawa'un yana daga cikin jika-jika ko yana daga cikin ma'ana jika-jika shine kamar jiki irin namu zaki wannan ma'ana kamar mutuwa kamar ilimi kamar gaskiya kamar amana wanda kaga duk duk ma'ana ce an fahimta to duka waɗannan abubuwan duk bayan Allah ne har mutuwar ubangiji in ya ga dama da gaskiyanka da zumuncinka kaga kana ganin jika-jika ne ko amma ubangiji zai iya haɗa su yanzu zama abu ɗaya har su magana ba su ba da shaida kun mai kiran abun guda hudu to su inda mutane suke hudu don su wakati al-ilmu al-kitaba al-mashi'a al-khalqu to su inda mutane ke samun matsala a game da labarin kaddara shine ya za a yi a ce ubangiji shi ya kaddara min nake yin wannan aiki wato in ya kadara wato ya sani zan yi kenan kuma ya ga dama zan yi amma kuma kuma a ce kuma daga baya kuma zai yi ma azaba to in dai ni yake abuna to kamar shi bai sani ba kenan kamar sun kwata da kenan in dai ni yake abu yanzu nake wannan abun tun da ayata zai ma azaba in ban yi ba to kaga ni ke kaya na kenan to tunda ni ke kaya to shi bai sani ba bai sani ba akwai mai dan sauki wanda su mashi'a ne suke aka samu matsala da su su ne kadariya masu dan sarki akwai kadariya kuma wanda suke su an wulatu su har ilimin ubangiji ma irin su falasi ba da ubangiji bai yawan sani ba ubangiji kawai ya halice mu ne su kutuma amma daga baya bai san me zai ba sai mun yi sai da kika auka yi to shi kenan samu shi dalili shine anna Allah la ya'lamu al-juziyat wa inna ma ya'lamu al-kulliyat wanda falasifa ke faɗa to anan suke aka samu matsala masu cewa to in har rayi ina da yanci na kuma ina da ganin dama ta to me yasa kuma zai ma to sai ma azaba kaga shikenan an yi adalci kenan in kuma ya sani ya kuma ga dama in yi din kuma ganin dama ta tana karshen dan damar sa ce kamar yadda ya fada wannan ya'una ila insha Allah to in yaba azaba in yaba azaba kaga kaga shi mu aikin kenan kaga shi mu aikin nan kawai kawai shi mu aikin aka samu aka samu aka samu wato qadariya aka samu jabariya to galibi abin da ya fata ku zuka zuwa wannan babi shine kai yanzu da kake wannan magana ta kana jin tilas aka maka maganar da muke yanzu ba na jin cewa tilas aka maka yayin da nake tafiya na taso daga kofar gida zuwa nan ji nake yi da ganin dama ta zirya yayin da nake bukatan in ci abinci sai in ci abinci na ba na jin cewa wani neman tilas ko to yanzu wanda kana bukatan sai ba sai an gaya maka wannan ai baka bukatan bincike ina son in taimake mu taimake mu ne wajen mu fahimci yadda abubuwan suke shi yanzu aikin da muke yi da ganin dama mu ba ba ka bukatan bincike saboda abin da yake tare da kai yakini ne wannan to yanzu ka kana magana ne kan shi kuma ubangiji ya aka yi shi kuma nasa gan dama yake to shi ma gan dama ubangiji kuma baka bukatar bincike saboda yanzu da dama muna ta zagi wani abu da gan dama na tamu amma sai ubangiji kawai ya kawo wata kaddara kawai sai ya hada da kai ne yaro ne ubangiji bai kaddara mu wannan abu bane an fahimta ko kuma kawai haka nan kana son zaka yi ma Allah ta'ala wanta wani ima albarka daga baya ya kashe mutum kawai ce gan damansa tana saman gan daman dan adam kenan shi ma wanda baka bukatar bincike bangaren ubangiji baka bukatar bincike bangaren kuma bawa baka bukatar bincike dan a cikin ka yake gashi kana ji yanzu na yi haka ban ji wani ya mun tilas ba na sauke hannuna ban ji wani ya mun tilas ba to kaga magana ka ce wani ya baka tilas ba ai bai taso ba saboda a cikin ka yake lamarin ubangiji kuma mun saba gashi muna yin wasu abubuwa ba ubangiji ta ce zai ce kawai ga ruwan sama ya zo ba za mu fita ba muna son zai katuwa ba sai ubangiji ya kawo ruwan sama sai mu kasa karatun ka san damar sa kenan sai a shiga garin damun ubangiji ta zata garin damun mu amma ya alaƙar wannan da wannan take wannan kuma sanin Allah ne sai kamar Allah abin shi kun bai saba ganin ai da masu jamu galibin mutane suna wajen wai dole sai sun fahimci sirrin wannan abin ne shi wai yawan abin da cewa la tadrabu lahal amsal wa la tadraku bil uquli wa la bil ahwa inna ma huwa littiba' wa tarkul hawa kun bai saba ganin anan zaka in ka mai tana sai ka tafi lafiya amma ka tsaya kana ta magana to ya za a yi kaza free will ni fa free will din fa ya min kaza shi sa mu a wani tawhidi ba ma maganar ba hurriya ba ba hurriya ce mutlaqa ba mashi'a ake faɗa ta kuma ta ba mashi'a ita muqayyada bi mashi'atillahi ta'ala ita ba mashi'a ce muqayyada amma kuma ubangiji ba kuma dole ya masa ba ba dole ya masa ba akwai yanayin da ya za ya ba shi irin na shigan daman irin ta shigan daman ya zaba in ya zaɓa kuma daga baya kuma zai mushi hukunci saboda wannan gandamar da ya bashi ina sa kun fahimci wannan wa tasdiqu bil ahadith biya kuma mutum ya galbata hadisai da suka ba wannan babu wal imanu biha kuma yin imani da kadara la yuqalu lima ba cewa zammi wala kaifa ko ko taya innan ma huwa tasdiqu wal imanu biha kawai abin da zai yi shine imani da ya galbata kuma yin imani da kadara sai mu tashi ga wallam ya arif tafsir al hadith wata kila muka zo sai mu tattauna ba ta tauna yan bid'a da suka ba a wannan babu su ba insha Allah to masha Allah na sai al-wasit al-kubra ko al-wasit al-kubra na ibn taymiya ibn taymiya yace salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana yin wato ko kuma ta yana yin wasiƙa ne zuwa ga su mabiya ɗariƙar Ali bin Musafi al-Umawi yace amincin Allah ya tabbata gare ku da albarkatunsa wa ba'd bayan haka fa inna nahmadu ilaykum ilaykum Allah alladhi la ilaha illa huwa yace lalle mu muna gode wa Allah muna aika saƙon godiya ga Allah ta'ala zuwa gare ku cewa ba wanda babu ambata da gaskiya sai shi wa huwa lil hamdi ahlun kuma shi ubangiji ya cancanta da duk wani kirayi da godiya da zaka masa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne ga komai ga kowa wa nas'aluhu an yusalli ala khatamin nabiyina wa sayyidi walad adama kuma muna roƙon ubangiji yayi salati ga cikamakin annabawa da kuma shugaban ƴaƴan annabi adam baki da wa akramil khalqi ala rabbih kuma mafi karamcin halitta a wajen ubangijinsa wa aqrarihim ilayhi zulfa wanda yafi kusanci zuwa ga Allah ta'ala wa azamihim indahu daraja kuma wanda yafi girman daraja a wajensa Muhammad shine dan Muhammad abdihi bawa sama rasulihi da kuma manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Allah ta'ala ya mai salati ya kuma alayen gidansa da kuma sahabbansa da kuma ya amintar da shi aminci mai yawa a wannan akwai wata akwai wani wata matsala da malamai ke kawowa ba ta da wani amfani sosai amma dai saboda babin amma babin kafin wannan ana iya kawo wani babu daidai ba ba zakarul ilmi bane amma dai ya yara wani auren amawa ba shi da wani amfani maza Allah fifikon shi fifiko ne ga yan adam baki daya ko ga halittu baki daya eh tumbe hujanka Allah Allah Allah ta faɗa haka ne yanzu malami ya faɗa malami ya faɗa daban daban Allah ta faɗa cewa shi maza Allah shi ne mafificin halittu kuma bai taɓa yi kuma zai ƙara yi ba kamar da muke faɗa ko maza Allah ya faɗa cikin hadisi ka fahimci maganar to malami sa da suna da sun tattauna kan wannan wannan akramul khalqi ina in tafiya da shi al khalq wannan al ahadiyya ce wata take komawa zuwa ga wato wannan halittar da aka saba sani a dauran ƙasa wato ‘yan adam da aljanu har ma da mala'iku a magana mafi inganci ko ko ana maganan halittun ubangiji ne baki daya ubangiji ne ba kuma na gaba ba zai ba a babu wani hadisi da zo a wannan babu ko qur'ani ko hadisi babu shi cewa ubangiji wazala shine halittan da ya halitta da bai taba yin irin sa ba ko ba zai yi irin sa ba ba ma ubangiji irin kuma ce ma ubangiji wannan wannan wannan wato ifan nasa abin da yake ahli suna sun tafi akai babu wani kamala da ubangiji zai zai kammala wani halittar sa da shi illa gabanin sa in ya ga dama zai yi kamala da yafi wannan har zuwa abin da ba shi da farko ba shi da farko babu wani kamala babu wata kamala da ubangiji zai halici wani bawansa da shi da wannan kamala a ce idan ubangiji ya gara ma a nan gaba zai yi abin da ya fi wannan har zuwa abin da babu ƙarshe wannan shine malamin kira tasassul hawadith tasassul hawadith cewa ubangiji fa'alun ne lima yuri ubangiji kuma idan yayi abin da yake hasan ne ko ahsan ne to yajuzu an yaf'ala ahsana minhu في المستقبل كما يجب أن يفعل أن يكون أن يكون قد فعل أحسن منه في الماضي أم فهمت؟ إلى ما لا نهاية وأن لطيفة تيمي كان gaske. kisa sai ibn Uthaymeen da wasu daga cikin malamai suke cewa itlaqin wannan maganar mu a babu mu mu ɗan adam saboda mu muna magana muna magana mai bitin halittu muna magana halittun da muka sani ne mu halittun da muka sani mu san akwai wanda ya kuma Allah ba wannan shi ke da yayi muka ce akramul khalqi yanda inda miya nan ya faɗa yayi yayi amma yanzu muka zo mu ce a bai yi ba kuma ba zai yi ba to ya saka za ka shige gaban ubangiji ne da magana yawwa saboda ka ba ba ba ba ba ubangiji wannan kamar yadda ai ba kana da yanzu kana da za ka iya faɗa ka ce yanzu ubangiji daga mu ba zai sake wasu halittu yan adam wanda zai jarfe su ba sai wani jarabar wanda ya mana mu ba bayan mu mun gama mu shiga aljanna misali daga baya kuma sake samar da bayan ubangiji ya ce inna insha Allah hunna insha a sai an ji kiyama zai tada zai tada wasu masu ci bayan nan ko ba a ce aljanna an ce zai saura ba daga baya kuma zai sake halitta wasu halitta kuma kawai ya rasa aljanna haka nan ba qabla min wa ihsana wani na abubuwa da dama ba kullu yawmin huwa fi sha'an ko bar sha'anin ubangiji da sha'anin sa kawai ba a ce ma ubangiji a wannan babu amma a wannan babun idan muka zo muka ce ubangiji ya mazala babu kamar a cikin halittu wannan gaskiya muka faɗa saboda mu dan adam zai ya faɗa abin da yake ya sani mu iya iya abin da muka sani manzo Allah shine kololuwa kuma halittun da muka sani muke magana halittun da muka sani shine ɗan adam aljannu da mutane to wannan babu laifi shi zace sayyid walad adam latifa ce mai kyan gaske ku rike ta saboda ba wai dan saboda ku ta yadawa ba amma dai wannan haka yake haka yake za ku ga ya shi ne wani lokaci na ji wasu daga cikin matasa yan bida na zamani ko yan shan bautinta ne sun zo suna ta ni har yanzu babu ma ban ban iya tuna ma na ji na ko je audio sun shafa albani da yawa ban iya tuna ina magana da albani akan wannan matsalar ba amma idan yayi dai to ga wannan ita ce wannan magana bayanin in yayi kuma ba wai shi ga irin su idan ta minta sun yi wannan magana suka ce itlaqin ma wannan ganin ta bai yi ba zai yi ba wannan magana ce wacce take za ga malamai ba sa faɗan wannan maganar sai ashikai ashikai a ashikai kuma su wanda suke karkashe dafa kalbahu hubban wannan ya faɗa saboda babu soyayya wani irin ibn fuji na cewa sai a kyale su ana baka shi ta malamai suke ba ba ba ilimi suke yi ba yawa yanzu kamar wanda ya soyayya ne ta riga ta ta tade shi wajen budurwarsa da abin da ya faɗa ba ce in ba ki rijiyar mai kwana biyu wa yau zai iya da ke ta faɗa abinsa shi ba ba a maganarsa kamar da ran ta mutu ran ta mutu sai a ce to je ka hau ƙolon dutse ka faɗo ka magani in ya faɗi ya karye ya ka gyara shi ba zai ƙara ba zai ce a to ai ai laila ta rasu sai da addu'a kuma amma ba'du bayan wannan wa inna allaha ba'atha muhammadan bil huda lalle ubangiji ya aiko to wannan shine suke cewa ai maki yayya ga annabi ai wato su ku amurin su kai taba dan komi ba komi ubangiji kuma sai ba muna taba zallan ne saboda ba ubangiji hada mu da zallan ba amma ba'du fa inna allaha ba'atha muhammadan bil huda wa mazala Allah ta'ala ya aiko shi da shari'a wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya liyuzhirahu ala dini kullihi saboda ya fi ya bibita ko kuma ya ɗaukaka addinin annabi akan sauran addinai baki daya wa kafa billahi shahida Allah ta'ala ya isa a matsayin mai shaida wa zala alaihi alkitaba ubangiji ya saukar mazala da littafi bil haqqi da gaske musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gazgata littafin da suka zo gabanin sa min alkitabi littafai da ubangiji ya saukar min yadayhi min bayna yadayhi lima bayna yadayhi ay lima qablahu wa muhaiminan alaihi muhaiminan alaihi fasala guda biyu fasala guda biyu suna cewa asalinsa daga mu'amin ne mu'amin alladhi alladhi yu'minu ghayrahu alladhi yu'minu ghayrahu wanda yake amintar da waninsa wato shi yazo saboda shi qur'ani idan yazo yana shaida ma wadan wancan littafai na wannan gaskiyan abin da suka faɗa kuma yana rike wannan koyarwar koyarwar tasu a cikin littafin shi ma shine muhaiminan ai shahidan alaihi shahidan al shahidan alaiha shahidan al kutub allati ja'at qablahu wanda daga cikin ma'al mu'amini kuma ai shine a saibara saibara wato ya zama kamar ya ya babbaki ya share hukunci hukuncin wato sauran littattafai da suka zo gabanin sa wa akmala lahu wa li ummatihi ad-din ubangiji shine ya cika ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummarsa wannan addini yana yana ishara ga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa atamma alaihim an-ni'ma duk dai wannan magana ce al-ikmal da al-itimam ubangiji ya cika wannan addini cikawa kuma yana nuna cewa ya cika sashi ya kuma cika shi ya kammala shi wato yana nuna kuma wannan addini ba shi da saura kenan ba shi da saura wani ba zai zo ya kawo bid'a ba ina ubangiji ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa ja'alaha wa ja'alahum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kaduwa ga imtani hatta fa hatta wato takarimi da yake ce zai ka shiga cikin ayatul qur'ani to wannan yana cikin ibn taymiya kuma wanda kaga da yace wa akmala lahu wa li ummatihi dina wa atamma alaihim an-ni'ma za ka je ka dauko aya sai kuma yace wa ja'alahum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ba ne wata aya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi to haka yin tabiya ke magana yace sai ya sanya su mafificin al'umma wanda aka fitar fahum yufuna sab'ina ummatan hum khayruha wa akramuha 'ala Allah wannan ma hadisi ya dauko hadisi ne wanda imamu Tirmidhi imamu Ibn Majah imamu ad-Darimi imamu Ahmad suka fitar hadisi isnadi hasan ta hanyar ba'z ibn hakim daga babansa da kakansa ba'z ibn hakim babansa shine hakim kakansa kuma shine muawiya ibn haida muawiya ibn haida wannan isnadi ne isnadi hasan a wajen malamai kamar da amr ibn shu'aib ana bi an jadi kuma suke isnadi hasan galibi amr sa suke zama isnadi hasan saboda ba wai a galibi kitaba ake samu rubutu ake samu irin su sahifatu sadiqa da sauransu ko wijada mazala ya ce fahim yu wato ku ne mafitin wani al'umma da ya kan wannan aya cewa ku ne mafitin al'umma sai ya ce to ku ne ubangiji ya cika al'umma saba'in da ku ku ne kuma alkhairin al'umma saba'in da kuma ku ne kuka fi karamcin karamcin su a wajen ubangiji shine akramu ha ala Allah me ubangiji me mazala ke maganan antum tufuna saba'ina umma saba wannan umma wasu suka ce ummatu da'awa wasu suka ce ummatu ijaba wasu suka ce wata magana da ba wani ba ummatu da'awa suna magana al'umma da aka taɓa yi a wannan al'umma in an duba manya manya al'umman sun saba za ka iya raba su gida saba'in wasu faɗa haka wasu ka faɗa suka ce ummatu da'awa ake magana umma da suka amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun faɗa wata magana ba wanda ba wannan ba ko wanda ko wanda za su ko shiga aljanna ne yake tsammani malamai suka faɗa وجعلهم أمة وسطا كما شيني مزا الله تعالى يسنج أنا الأمة تامو ويميتي الأمة وأنا كاكو تما آياتي تما آياتي وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي ayya adala miqyaran ubangiji ya sanya ku wato daidaitattu sannan kuma zababbu wal zalika ja'alahum shuhada alin nas dan haka ma sai ubangiji ya sanya suka zama masu shaida ga wannan ga mutane irin taymiya ke da zai ta shiga ayoyi abin su shi yasa za ka ga littafansa zai wuya ka ga kana gajiya da littafansa duk da yana da wata al'ada ibn taymiya yana cikin magana akan mawdu'i sai ya fitar cikin wannan mawdu'i sai ya shafi ya kai ɗari ko ɗari biyu ya fita mawdu'in baki da amma saboda shi yana da kuma abu abin da zai kawo ka abu ne mai fa'ida sai ga za ka gajiya kuma za ka gajiya an taɓa tambayar ibn qayyim cewa ko malamin ku ya zai riga haka idan kan mawdu'i da ya fara siyanan da gefe kuna amma sai ya rika fita sai ya ce to eh irin kamar hadisin manzo Allah ne manzo Allah da aka tambaye shi cewa cewa muna hawa teku ba mu da ruwa sai kaɗan in muka yi ruwa da shi in muka yi Allah da shi to za mu za mu ji kishi ba yi Allah da da ruwan teku kaga da sai zana ce kai kai eh to Allah da ruwan teku din sai ce alhillu mai al-tahur ma'uhu alhillu mai tatu mai kai sai a tsarkin ya da ya shiru sai kuma ce to kuma ba zai kara mushi riban kafa in abin da ka samu ma ka iya ci abin da injin ja ke yi kenan shi da abin da baka za ka akwai fa'ida abin da ibn qayyim ke magana kenan kuma gaskiya ne ko da ya fita za ga abin da ya fita da akwai fa'ida akwai fa'ida a maganarsa hadahu lima ba'atha bihi rusulahu jami'ahu min ad-din alladhi shara'ahu li jami'i khalqi Allah ta'ala ya shiryar ya shiryar da su al'umma manzo Allah zuwa ga abin da ya aiko manzanninsa baki ɗaya dukan su da shi na addini alladhi shara'ahu li jami'i khalqi wanda ya shar'anta shi ga dukkan halittunsa wato musulunci kenan ثم خصهم بعد ذلك ما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم sannan kuma sai kaga maza Allah al'umma mu wala al'umma ta maza Allah Allah ya haɗa mu da fifikon da ya ba al'umma da suka zo gabanin mu shine wannan shari'an da ya ba mu irin da dai aka ba su amma kuma maza Allah mu kuma Allah ta'ala sai ya keɓance mu da kuma zan Allah da kuma shari'arsa wanda kuma su ba a ba su ba za ka sai muka zama bibice su da wannan to kaga anan akwai wato kan dakarki da yake musu wannan cewa bin dariƙar da kuke na ware to ba fa yake fa wanda aka buga misalan nan ba eh wannan kuma bara'atu liftita kenan inji a balaga wato ka fara gabatar da makasudin ka tana mukaddima makasudin littafin ka nan yana ai yana kamar yana musu wa'azi ne kan dakarki cewa ko karkata zuwa ga shari'a manzo Allah ita ce ta ta zama shari'a ita ce Allah ta'ala ya fita wannan al'umman da ita kada ku je ku bar abin da ya fi alkhairi akan abin da bai da alkhairi ma baki da shi ne wato shari'a mazala da kuma alminhaj ta farkin sa alladhi ja'alahu lahu wanda ya basu wal awwal mithlu usul al iman kin karsha Eh. Ake muka ce babu Qur'ani babu sunna akan wannan. Babu shi. cewa ba a yi ba ba za a yi ba ta masha Allah cewa ba a yi ba za a yi ba wani magana ce ta ta wannan ta wa suke da suna magana ce ta ta ta ta kawai a shigai ta wanda kawai shi ba karfe ne ba kawai kawai wani abu ne ya dame shi soyayya ne ce ta dame shi wataƙila al'ubudiyya to to wala ya ce ya yi magana kan akan ibada kaga shi an tambaye shi ne kan ubudiyya al'ubudiyya muka ce ya tajihu ila ila al'abdi aikin bawa din bautantaka da bawa zai yi ma Allah ta'ala shi ubudiyya ita ce bawa ya zama ya kaskantar da kansa ga ubangijinsa shi a aikinsa ita ce ubudiyya ibada kuma ita ce abin da ubangiji baka umarni in kamar sallar azumi wanda da su ne zaka mutar da kanka din ita ce ibada al-ibada ma'murun lahi ta'ala awamiru wa shara'i'u awamiru wa nawahihi wannan shine al-ibada العبودية هو من عمل العبد خضوعه وتذلله لله تعالى امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه يا ولد ليه؟ لوكتي يعني a to wannan shi ne ibada sai dai wani lokaci saboda saboda wato alakarsa da juna wani lokaci ana ce ma ubudiyya ibada din ba ana ce ma ubudiyya ibada din wannan duka yayi to shi ne ibnu taymiya dan ya fara maka bayanin mecece ibada ita kanta wato ma'amurul lahi din umarnin da ubangiji yayi sai ce maka dole duk abin da ubangiji ya ba da umarni to shine abin da yazo ya gaya maka cewa yana son abin kuma yana ya yarda da abin wannan shine yanzu bai ba da magana kan ubudiyya ba tukuna wa biha arsala jami'ar rusuli da ibadan nan ne umarnin da ubangiji yayi na cewa ai kaza ai kaza ai kaza da su ne wato ya aiko dukkan manzanni kama kana nuhu li qaumi kamar da nuhu yace wa mutanansa ubudullaha ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta sai shi kaga sai ce sai ce ubudullaha ku bauta ma Allah ku yi ibada وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومه kuma irin wannan magana ma haka aka samu Hud da Salihu da Shu'aib duk sun yi ma mutanansu وقال تعالى أنا تلا قال فدا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة من أيكو da kowane al'umma wani manzo me yake ce musu an tafsiriya ce wato yana ce musu ubudullah ku bauta ma Allah wastanibu tagut ku nisan ta tagutu ubudullah shi illa Allah wastanibu tagut shi ne kuma la ilaha minhum man hada Allah da gaskiya akwai da gaskiya akwai wanda ubangiji ya shirya da shi ya karbi shari'a ومنهم من حقت عليه الضلالة daga cikin akwai wanda wato bacewa ta tabbata a kansa kaga shi ma wannan ibada aka ce ayi to qala ta'ala Allah ta'ala ya kara ya ce wa ma arsala min qablika min rasulin ma aiko gabaninka wani manzo ba fa illa nuhi ilayhi fa ce muna masa wa'ayi annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa ba muta da gaskiya sai ni da ka bauta min wa qala ta'ala Allah ta'ala ya kara fada inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umman taku al'umma ce guda daya addini ne addini ne guda daya kuke yi dukan ku wa ana rabbukum ni ne ubangiji ku fa'budun ku bauta mu ki daya wa qala kama fil ayati kama qala fil ayati al-ukhra kama ne kara fada a cikin aya wace ba wannan ba ya ayyuha rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga dada da tsarkaka wa amalu salihan ku yi aiki nagari aiki nagari shine aikin da Allah ta yake so ya jade shi inni ma ta'maluna alim ni abin da kuke aikatawa na sani wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ku al'umma ce guda daya addini ku addini ne guda daya wa ana rabbukum ni ne ubangijin ku fattakun ku kiyaye ni wa ja'ala dhalika lazima li rasulih ila al-maut kuma wato ya sanya ya sanya wato lazimtan addini ya sanya wannan ibada shi ita ce abin da manzon shi zai lazimta har zuwa mutuwarsa a lokacin da ya ce masa wa abudu rabbaka hatta ya tiya kal yaqin ka bauta ma ka bauta ma ubangijin ka har zuwa yaqini ya zo maka yaqini anan ba shine yaqini su ba suke faɗa ba ana magana mutuwa wanda ruwayoyi suka tabbatar da haka su abna idan abbas da sauran sahabbai duka abin da suke faɗa kenan wajen al yaqin nan ma'anahu al maut hatta ya tiya kal yaqin ai hatta ya tiya kal maut to kaga masu cewa ba za ce ba za ya rasu ba za ce hatta ya tiya kal yaqin duk sauran sahabbai sun ce al maut mutuwa to an rashi magana zai mutu kenan kaga ka duba ga ibnu taymiya tunda ya fara yanzu ba aya yake kawa ba to yana gaba kuma da kawo hadisi to ina magana magana sa cewa shi maki ne waye aya da sauransu maki zai ta kawo aya da hadisi haka wa bidhalika wasafa malaikatahu wa anbiya'ahu kuma da wannan ne ma Allah ta'ala ya wato siffanta annaba malaikunsa da annabawansa cewa su bayan Allah ne fa qala ta'ala ta'ala ya ce wa lahu ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da kasai nasa ne wa man indahu wanda suke wajensa la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai ga barin bautansa ibadati kaga bautansa wato wato su je su amfani da abin da ubangiji ya ba su umarni su aikata wala yastahsinun ba sa yin wato nuna wato kasala ba sa yin baya baya su nuna wato wato kanjiki wajen yin bauta yusabbihuna al-laila suna yin tasbihi dare wannan har da rana la yasuru kuma ba sa wato al'ibda wannan duka duka ma'anar jalis ihsar da da da da da da ya la ya taru kusan ma'anar su daya shine ka nuna kaman ka kosa ka nuna almalal kosawa da ibadar kan cewa ka gaji to wannan duk ma'anar su daya wannan shi da abin da malamai suka faɗa irin su Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da wanda za ku samu a cikin tafsiri na al-Tabari وقال تعالى ان ان ان الذين عند ربك الله تعالى ya kara cewa lalle wannan wanda suke wajen ubangijinka mala'iku kenan la yasakbuna an ibadati ma sa girma kai gabarin bautan Allah wa yusabbihu suna tsarkake shi wa lahu yasjudu kuma gare shi kadai suke sujada gare shi kadai suke lankwaya suke rusuna gabobin su wa dhamma al-mustakbirina anhum anha bi qawli kuma ya ya wato kushe ma duk wanda suke girman kai gabarin bautan Allah ta'ala cewa za su za su kaskanta bi qawli da fadin sa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya shelanta cewa ku bauta mun zan amsa muku roƙin zan amsa muku innal ladina istakbaru an ibadati lalle ma sun girman kai gabarin bautata sai da kuma jahannama da kai za su shiga cikin aljanna suna masu kaskanci da kai na shine asafi ne kamar da asuddi ya faɗa sai mu tsaya nan insha Allah al-istihsar la turun shin dai la yasamun shine la yamalluna ba ta wato ba sa gajiya ba sa kosawa Masha Allah. Kitabul Janayiz ko? Shagin da nawa ne ba? Tarzin tara ko? Ato gashin da gashi gashi na alama gashin da uku ne nawa. shakul albani kitabul jana'is yana magana akan abin da ke wajibi ga makusantan mamaci me za su yi yace daga cikin abin da za su yi cewa sabru ala wafatil wafatil auladi lahu ajrun azim haƙuri a game da rasuwan yara da ubangiji ya baka suna yara ƙanana yana da lada mai girman gaske wa qad ja'a fi zalika ahadithu kathira hadisi da yawa sun zo a wannan babu azkuru ba'daha zan zan faɗi wasu daga cikin sashen hadisan abu ga ibn qayyim ai ya kawo hadisan da yawa shi ba a cikin tafsirul mawdud din sa wala yamutu li adam min al muslimin a na na wa kamar ya dan sharewa so na zo me ya faɗa a farko hadisin yawwa ya share nawa أولا حديث إنه هو لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد باب wasu yara guda uku da za su rasu ba musulmi wata masa hukunar wuta ko ta shafe shi illa ta hilla ba ce za ta shafe shi za ta taba shi ne kawai saboda gwargwadon warwarar rantsuwa warwarar rantsuwa eh akwai alkasa ba wurin to أقسام القسم لك الأقسام قسم أوه. فعلة القسم البغوي ga shi a ƙasa yana cewa saboda ubangiji da cewa in minkum illa waliduha to dai ta halatar kasam wanda ubangiji ya alƙawar lalle ta shiga wuta to wannan ba zai hana in ma ya shiga wutan ba ba kaddara ma ba ko ya shiga wutan to amma in dai ya haƙuri saboda wannan ɗan nasa da ya rasu kuma ya rasu ya gaba da ubangiji ya tauhidi to insha Allah sai ya ga sakamakon wannan haƙurin da yayi yawwa akhrajahu shaykhani bukhari da muslim suka da shi wal baihaqi da imam al-baihaqi an abi hurairah da abu hurairah hadisi na biyu taniya ne to ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد باب daga cikin musulmai guda biyu wanda yara uku za su rasu musu lam yablughu al-himta ba su kai balaga ba ba su balaga ba illa lillahi wa abawayhim al-janna ah illa me ala Allah illa da eh adkhala adkhalahu ko gani da Allah daga gashi an yara ba zan ɗauka to wannan illa da khalahum Allah wa abwayhim aljanna sai ubangiji ya shigar da su da iyayensu aljanna bi fadli rahmati saboda saboda wato halalar rahmar ubangiji qala manzo Allah yace wa yakuna ala bab min abwabin za abwab ne to wa yakuna ala bab min abwab aljanna wadannan yara za su zo a ɗaya daga cikin ƙofofin aljanna sai ku ƙarasa ku rika da kawai ina ji eh fa yuqalu lahum sai a ce musu ku ji ka aljanna malakuto wannan yana daga cikin hadisai da malamai ke huja da hadisin wajen cewa yaran mu ne sun mutu aljanna za su tafi kai tsaye akwai sabani wannan a aqida tana daga cikin al-masail al-aqidiyya al-mukhalaf fiha inda al-ulama an fahimta akwai sabani akan cewa yara idan suka rasu yaran mu ne ba yara arna ba afwan yaran arna ne akai sabani su ma idan suka rasu tunda akwai wata hadisi na cewa ba duk wani wanda aka haifi shi an haifi shi akan tauhidi akan wato fitra to shi da su da yaran mu ne baki dai dukan su idan sun rasu aljanna za su tafi kai tsaye to wannan hadisi ne yana nuna cewa yaran mu ne za su tafi aljanna amma yaran arna wannan malamai sun tattauna akan cewa sai an musu mi'ina an jaraba su ko ko za su tafi aljanna kai tsaye magana ce guda biyu malamai suka yi muka zo wannan babu ya kare mata tauna bai ku kawo sai a ce musu urkul janna ku je ku shiga aljanna bai ku zai ce hatta ya ji a abuwana sai iyayen musu zo bai ku kawo lahum mene sai a ce musu ku je ku shiga aljanna ku da iyayen naku bi fadli rahmatillah saboda falalan rahmar ubangiji da yake da yawa أخرجه النسائي ما ليس إمام النسائي يبتدى أن حديثي والبيهقي لبيهقي وغيرهما عنه لبريشي أبو هريرة وصنده صحيح إسناد صحيح على شرط الشيخين هو شرط البخاري ومسلم sannan kuma sai mai yace gaba ya ثالثا to na uku ya ayi mamra ayi mamra'atin duk wata mata mata la salafatin min alwalad yara uku suka rasu mata duk sun zo sun koma sun zo sun koma kanu hijaba min alwalad za zama mata wato kamar hijabi daga wuta qalat imra'ati wata mata tace me tace wasnani harbi ma sai maza ya ce qala wasnani sai ce eh harbi har daya ba wannan shine shine mafhumu akhrajahu al-bukhari wa muslim wa al-bukhari da muslim suka rawaito wannan riwaya wal bayhaqi an abi sa'id al-khudri hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu da ya goje gida رابعا نهدو إن الله لا يرضى لعبد إن الله لا يرضى لعبد المؤمن إذا ضعف بصفيه من أهل الأرض فصبر نعم واحتسب وجاب لم واحتسب من ايه؟
واحتسب بثوابه دون الجنة بثوابه دون الجنة إن الله لا يرضى لعبده لعبده المؤمن وبيجي بدي يرجع غبا وسمومني إذا ذهب بصفيه عند يكر أم مثلا مسو ينسى من أهل الأرض فبتي متى من الدنيا فصبر يا هؤلاء wahtasaba ya nemi lada wajen Allah bi tawabin da wani lada zai aljanna kasa da aljanna inda aka yi haƙuri wannan asabrul jamil kenan akhrajahu an-nasa'i imamu an-nasa'i shi da wannan hadisin an abdullah ibn amr daga abdullah ibn amr bi sanadin hasan da isnadi hasan sun tashi at-tani fa Allah ba haƙuri ihya sunnah mun karanta ya sunna ko ba sai mu sai mu canja wannan abu na'am muna cin albabu sadis inda ya magana akan sunna a wanka sunna a wanka mala shek ibn fodi yake cewa min tariqi sunnati daga cikin hanyar sunnarsa fil ghusli a wanka at-tayammum nadban a fara yin da dama dama kafin hagu wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi sahih al-bukhari ya ba ta sahih al-bukhari aiban har yanzu ne an Aisha hadisi daga Aisha kala tace kunna idza asabat ahaduna janaba mun kasance idan ɗaya daga cikin mu janaba ta same shi akhadhat bi yadayha thalatha thalathan fawqa ra'siha sai ta ta, ta wato ta kamfata ruwa da hannunta so uku akanta ثم تأخذ بيدها على ش... على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر sai wato ta ɗauka da hannunta ta ɗauko ruwan ta sa a jikinta ɓangaren dama sannan kuma sai ta ƙara ɗauka kuma da ɗayan hannun kuma ta sa kuma ɓangaren hagu ta ƙara wani kamfata ɗin wa biyadiha al-ukhra ala shiqqiha al-ayman kaga ashe sabbai su ma kansu suna farawa da ɓangaren dama kafin hagu kenan saboda at-tayammum wannan wani abu ne da ya zo a shari'a ta zo da shi ake buƙatar sa sosai wa min tariqi sunnati fil ghusl yana daga cikin sunnan mazala a wanka at-ta'jil nadman mutum ya dan yi gaggawa kare amma ba tare da wato wani wani haddi ba mai gaggawa yana zai za a ce yayi wanka ba wai ya dade yana yin wanka ba yayi shi nan da nan ina ba da ko wannan wasu sahih bukhari ya ba shi sahih bukhari an abi hurairah hadisi daga abu hurairah qala ce kai mata salatu wata ran tsaye da sallah wa adalat as-sufuf kuma sawu sun sawu sun daidaito qiyamul a tsaye fa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fito mana فلما قام في مصلاه yayin da tsaya a wajen sallarsa zai yi sallah zakara annahu dumbu sai tana cewa yana da janaba fa qala na sai ce mana makanakum ku tsaya inda kuke thumma raja'a sai ya koma faktasala ya wanka thumma kharaja ilaina sai ya fito wajen mu wa ra'suhu yaqturu kansa na dubbar ina dubbar ruwa fa kabara sai kabara fa sallaina fa sallaina ma'ahu sai muka tana tare da shi ba ta bai kama ba ba ta bai kama ba kawai ya shiga har yi wanka kuma ya fito ba tare da wani an yayi kama wani za ka ga ya yawo hankali ne naka haka za ka dai suke shi ka da tare kama wannan ba dole bane ba ba ba ba ba shine abin da ya fi cancanta ba in ko da minti nawa aka yi in ba wani tsawo ne aka yi cancan ba dan dai ya biya dawo shi kenan babu komai to ina ina shek bin fodi ya dauko maganan cewa a gaggauta kaga ai gashi yayi sallan suna tsaye ko ba su tafi ba har ya je ya dawo wanda ke cewa sallah wankan ya gaggauta ke da wankan ya gaggauta wannan istinbabi ne na shekku kuma bin fodi a to wannan ai shi shi ba ba ba ya ce wani bai sani ba da kuma bai sani ba ya fita ba akwai mutum tsakanin zama fita ko shiga haka fita mai janaba yanzu kawai za hanya ta biyo da shi kawai ya dan shiga ya ba liman wani abu ya fita ba da ba komi a abiru sabilin ne shi ba amma da zai zauna wannan shine ake tattaunawa tsakanin malamai halittar da sallar jami'i yayi taimama ko bai taimama ba a wannan da ba mai zai ba izama liman da mai wanda a ba ga hadisan amru bin al-as ba hadisan amru bin al-as ya tabbata sai ya tabbata ce ya musu limanci yana da taimama ya mutu yana yi bai mutu ba amma dai bari mu san batun da dai babu laifi amma magana zaman shi zaman shi a masallaci magana zaman mai zama ba a masallaci da mai haila duk wannan aikun sa akwai maganar malamai akan wannan وفي أمرة القاري وفي أمرة المريد الصادق أتين لي أنا الدافع أمرة المريد الصادق لم يأمر بإعادة الإقامة bai ce a sake wata ikama ba wa qala sahibul marhal ne marhal ya ce al fihi raddu ala al muwaswisina wannan kaga akwai raddi akan masu waswasi masu waswasin tsiya wa anna sunna at takhfif fi tahara kuma sunna ita ce sauƙaƙawa wajen wajen wato wankan tsarki a sauƙaƙa a yi a yi shi ba ka ka ja abu sosai a yi gaggawa abu a a yi wannan انتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب الغسل على سبيل تنبيه العقلاء لا على سبيل الإحساء اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد بجاهي عندك من دي شابه نتوى أنا بجاهي نم أنا با حديث بتبت با أتي بجاهي سيم تاشا وجن بيدو يكما الله يرى مبدا بدعة وانت ساتي كسم أشفاء مكة كرنتا wasu 'yan motoci ta yi duk ba duk wata ɗauko ba tana ka gaggauci kawai zan sai in sace karantawa ko sace karanta mana saboda inda bai samu ba a samu ya samu alqadi iyad ya ce alhamdulillah dukan godiya sun tabbata ga Allah al-munfarid bismihi al-asma wanda ya kadaita da sunansa wanda yake mafi mafi dau- mafi daukaka Allah ta'ala da sunansa dan mafi ya daukaka ne al-mukhtassu wanda ubangiji ne shine wanda yake banta bil izzi da buwaya da iko al-ahma wanda yake iko ne wanda yake katangagge ba wanda ya isa ya wato ya rauna da ikon ubangiji alladhi laysa dunahu muntaha wannan alladhi laysa dunahu munt- muntaha wanda babu wani wanda ko ba- babu wani inda ake tikewa ko bayan ubangiji wannan ko dai kai mashi fasara guda biyu ko dai zama ana maganan wato ubangiji ba shi da farko ba shi da karshe wanda wasu daga cikin malamai sun yaka suka suka ce wala wara'ahu marma kuma wannan wato ba shi da ba shi da farko kenan muntaha karshe marma kuma inda za ake ake kuma bayan ubangiji babu wani wanda ake wato ake nufata amma wannan fasarar fasara ce wacce take akwai abu da sahih shine laysa dunahu muntaha ai wato babu kuma bayan ubangiji inda ake cikewa duk inda kaje zaka tama ubangiji yana wajen ubangiji yana wajen da iliminsa da kuma ikonsa a wajen shine laysa wara'ahu muntaha wala wara'ahu marma shine wato duk wani mai- mai nufi yayin da yake nufata to ba zai iya zuwa ya je ya nufaci wani abu ko ba bayan ilimi da kudarar ubangiji ba wato kamar da yana fassara ayan fa firu ila Allah shi ubangiji za in kai firaru min Allah za kuma ka je il- ilaihi ne kuma in ka gudo daga fushinsa to za kuma ka je neman rahamarsa bayan da za ka fita daga mulkin ubangiji to wannan shi ne laisa dunahu laisa dunahu muntaha wala wara'ahu marda in kuma anan kan in kuma kamar yadda wasu ka fassara ubangiji ba shi da farko ba shi da ƙarshe to wannan kuma shi ma dai akwai al-ihtimal din al-zahiru ubangiji a bayyane yake la taqayyulan ba wai wani ne wanda ake ake tsammanin sa ba wala wahama ko kuma ake wahamin sa kusan ma shi- ana shakkan akwai shi ko babu shi a samu wasa samuwa ce ta yakini bayyana ta kuma bayyanan samuwa kuma bayyana bayyana samuwa sa shi ma yakini ne a wannan bai fassara shi a hadi- a- abin da ya zo na al-zahir al-batin ba al-zahir al-batin da ya ba cikin hadisi al-zahir shine al-ali wanda yake madaukaki ne babu wani wanda ke saman sa al-batin kuma shine wanda yake a, babu wani wanda ke fita daga ilimin ubangiji wannan shine ya zo a cikin hadisi amma nan al- al-zahir shine mabayani wanda ke samuwarsa dalilan samuwarsa bayyanannu ne wal batil wanda kuma yake aboye ba sawayi ba sa ganin sa ta kaddin sa tsaba tsarkin sa la ilmu ba dan ba dan arafa shi ba wasi'a kulli shay'in rahmatan wa ilma ubangiji ya yalauci komai da kowa da rahmarsa da ilmin sa ya san komai ya san kuma kuma rahmarsa da ta gudana a wannan bawan nasa yo ko ke dan rahmar ubangiji ai ta gudana a halta a lamarin sa yana abin da yake bukata ubangiji bai taba hana sa arzikin sa har yau ba iska nan da yake shi yake shaka ubangiji bai taba hana shi ba shi da sha ubangiji bai taba hana shi ba sana karamar ubangiji ta gudana har na shedan shi ba wa asbaqa alaihi ala awliyaihi ni'ama wa umma ya kuma malalama mawliyansa ni'imomi masu yawa wa ba'atha fihim rasulan min anfusihim kuma ya aiko musu a cikin su wani manzo daga daga kansu urban urban wa ujma larabawan su da kuma wato wanda ba larabawan su ba a cikin mu ne dai aka dauko aka samu wani mai jinsi irin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wato annabi a- da kuma manzo wa azkawan mahidan kuma manzo Allah shine mafi tsarkakan tsarkakan bayin Allah larabawan mu da wanda ba larabawan mu ba wato mahidan wajen asali wa man ma da kuma wato eh, daukaka da tsarki wa ajahu aqlan kuma manzo Allah shine yafi rinjayen yan adam aqlan wajen hankali wa hilman da kuma bi abuwa sannu a sannu wa awtarahum ilma kuma shine yafi su yalwan ilimi wa fahman da fahimta wa aqwahum yaqinan wa azman kuma manzo Allah shi yafi su karfin yaqini lamarin ubangiji sa kuma shine yafi su karfin azima manzo Allah yayin da ya tashi ya tashi ya azima ta tawakkali kawai yake yi kamar da ubangiji ke da azamta ta tawakkal ala Allah to bazala ya fi kowa karfin azima wa ashaddahum bihim ra'afatan wa ruhman bazala kuma shine ya fi su tsananin tausayi da kan kansu kuma ya fi su rahama kuma zakkahu shi Allah ta'ala ya tsarkake halin manzon Allah ruhan tun daga ransa wa jisman da jikinsa wa hasha wa aiban wa wasman kuma ubangiji ya kiyaye shi ya katange shi daga dukkan wani abin da zai iya zama aibi ko masuka shine wasman wa atahu hikmatan wa hukman kuma ubangiji ya mushi baiwan hikima ilimi na hikima wa hukuman da kuma hukunci shari'o'i wa fataha bi a'yana wa umya kuma ubangiji ya bude ta hanyar aiko manzon Allah wasu idanuwa wanda suke a makance wa quluban kuma ya bude wasu zukata a gulfan wanda suke a rufe wa azana kuma ya bude wasu a kunnuwa summa wanda suke da can ba ka ji ba ka jin gaskiya a kurumce sun kurumce ma gaskiya fa amana bihi sai ya yi imani da shi wa azzarahu ya girmama shi wa nasarahu kuma ya taimaki addininsa wani ne ya imani da shi wa atahu hikmatan wa hukma ubangiji ya mishi baiwan hikima da kuma wato hukunci shari'a wa fataha bi a'yina wa umya kuma ya bude ta hanyar aiko manzo Allah wasu idanuwa wanda suke makafi ne wa quluba kuma ya bude wasu zukata wanda suke gulfan arfa suke madan gaskiya wa azana kuma ya bude wasu kunnuwa sunna wanda suke a kurumce suke sun kurumce gabanin gaskiya fa amana bihi man ja'ala Allah lahu fi maghnami sa'ada wanda ubangiji ya sanya shi a cikin wato wato mafi a cikin wato farin ciki kisman ya sanya mishi wani rabo a cikin farin ciki sai shi ne ya amana bihi ya imani da shi wa azarahu kuma ya taimake shi wa nasara kuma ya taimaki addininsa wa kazzaba bihi وصرف عن آياته يقرأ من ذا الله كما يبتدي مع آيات الله تعالى من كتب الله عليه شقاء وأن الله يتعامل الشكيانسي سوى شيء أمتاني شيء حكما للي تبس إذا ما شيء أمتان تو الله تعالى سيسن يا يقدر سوى شيء قرأ من ذا الله كما يبتدي مع آياته ومن كان في هذه أعمى sai hujjar cewa duk wanda dama yake a wannan duniya makaho ne fa huwa fil akhirati a'ma to alahi ma zai zama makaho sallallahu alaihi wa sallam wasallama kuma ya amsar da shi salatan salati ta sumu wata take ɗaukaka wa tun ma wata ake wato ake haɓaka ta wa ala alihi kuma da kuma alayen gidansa wa sahabi da sahabbansa wa sallama ala ta'ala ya amsar da manzo ala taslima aminci mai yawa amma ba'du bayan haka ashraka Allahu qalbi wa qalbaka bi anwar yaqin Allah ta'ala ya wato haskaka zuciyata da zuciyanka da haske ko hasake na yaqini yaqini shine imani wala qafa li wa laka bima la qafa bi awliya'ihi almuttaqin ubangiji ya tausasa min ya tausasa maka da abin da ke tausasa ma bayinsa waliyansa masu takawa alladhina sharafahum Allah bi nuzul qudsihi wannan bayin nasa masu takawa wanda ubangiji ya sharrafa su da garan wato tsarkin sa wa auhashahum min alkhaliqati bi unsihi kuma ya wato wa auhashahum bi unsihi min alkhaliqa ya sanya ya ɗebe musu kewa wa hashahu min alqalqa ya sanya musu wato jin kewa yayin da suke tare da sauran halittu bi unsu saboda ɗebe kewansu da suke samu da Allah ta'ala shi da al'unsu an fahimta wato in suna tare da halittu zai su ji sai su ji kewa me yasa suke jin kewa saboda suna shauƙin wato ɗebe kewansu tare da Allah ta'ala wa khassahum min ma'rifatihi yake ɗance su na ilin mukansa da yake bance su da shi wa mushahadata ajaib malakuti da kuma su yi mushahada su ga mafiya ban kayan malakutu mulki mulkin ubangiji wa aka da kudrati da kuma tasirin kudrarsa bima mala'a qulubahum da abinda ubangiji yake bance su da shi na wato ya kuma cika wato zukatan su da shi da su da shi habratan wajen wato farin ciki yayin da suke shiga lamarin ubangiji ba su sa da habra habratan shine surura farin ciki wa wallaha qulahum kuma ubangiji ya dimma wutar da zukatan su fi azabati a cikin wato tekun girman Allah ta'ala hayratan imaucewa gabarin sauran halittu da kuma wato rike girman ubangiji suka imauce zama girman ubangiji kawai suke gari a gaban su fa ja'alu hammahum bihi wahidan sai suka sanya abu da dane su guda ɗaya ne kawai wato shine ubangiji hammahum bihi wahidan wato damuwarsu da ubangiji shine guda ɗaya ne kawai shine ubangijin ya dame su walam yaraw fi ad-darain ghayrahu mushahadan ba su ga a cikin duniya ko lahira wani ubangiji wanda su tsaya suna kallonsa ba sai dai wanda ya zo a labarin ubangiji shi ba an fahimta fahim bi mushahadati jamalihi wa jalalihi tana'amuna suka zama da wato kallo mushahadan kyawun ubangiji da kuma wato girman ubangiji suke samun ni'ima wa baina atharihi athari qudratihi wa ajaiba azamati yataraddaduna kai kawansu suna kai kawo tsakanin tasirin wato kudurar ubangiji da kuma ajaibu na girman ubangiji وبالانقضاء إليه وبالانقضاء إليه والتوكل عليه تعززنا ya zama suna wato samun wato girma ne da buwaya ta hanyar yankuwa da jayuwa zuwa ga Allah tare da kuma dogaro gare shi sai mu tashi a nan layyidina bi sa layyidina suna masu wato kankane misali kauli da faɗin Allah ta'ala qulillah ka ce Allah kawai kuma zarhum fi khawdihim al'abun sai ka basu suna yin wasa wasa a cikin wato abin da suke wasa a cikin sa sai mu tashi fa innaka karrarta alayhi su'ala wannan ya kawo wasu bayanai wanda Allah ya sa an fahimci bayanan nasa to sai الشمائل المحمدية ko? الشمائل المحمدية بسم الله الشمائل المحمدية لا الإمام إمام الترمذي الإمام عيسى ابن محمد ابن ثورة الترمذي حديث نبيكم قال الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة البصري نعم إيه. كويس قال ورنا أعلم أنا أوكي a littafin ka nan? a kuskure ne shi da kaɗe ok to ya kawo aya ne baki shi ai ga can aya gaba kulin la kuma zafin fi hau bihi mal'abu aya ce guda ɗaya amma shi sai kawo aya guda ɗaya zai iya wa tasarrufin na nusa sai saka wani lokaci wannan yakan zama da kyau wani lokaci ba in ka ga wannan in ka kawo wani ayan duka ai sai wajhul wajhul silal ya bace shi kuma ai iktibasi yayi sai dai ba da sun kawo ayan ita kai da ya da yaki amma inda wajen da yake kawo hujja baki daya wani lokaci to ana iya ƙara cewa wasu da cikin muhaddiquna suna suna yin wannan الإمام الترمذي كتب حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن عن انس بن مالك قال كان رسول الله ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط اسمر اللون اذا مشى يتكفى مش انا شيء ولا بيان ده شيء آه مالك حدثنا حميد ابن مسعدة البصري Umayyad ibn Mas'ad al-Basri ya hadisantar da mu ya ba mu hadisi ah Umayyad ibn Mas'ad al-Basri yana daga cikin manyan malamai na wato malamai wanda suka yi riwaya a sitta baki dai an kace da Bukhari Bukhari ne kawai ba shi da riwaya cikin sahihin sa daga shi wannan babban malami ne amintacce Imam Nasa'i Imam Abu Hatim duka sun wanke shi sunansa Humayd ibn Mas'ada al-Basri mutum ne wanda yake dan kasan Basra an gane ko Humayd ibn Mas'ada al-Basri qala yace shi kuma haddathana Abdul Wahhab ibn al-Thaqafi Abdul Wahhab shine Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ibn Salt al-Thaqafi shi ma al-Basri Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ibn Salt al-Thaqafi al-Basri ya daga cikin manyan amintattun malaman hadisi yan kasan Basra su ma kuma kusan a jama'a a jama'a shine wato wanda suka rubuta kutubu sita bukhari muslim abu dauda at-tirmidhi an-nasa'i ibnu majah duka sun fitar masa da ruwaya duka sun fitar masa da ruwaya a cikin littafin su rawana hun jama'a amintacce ne kuma illa iyaka dai a cikin shekara uku ko hudu gabanin rasuwansa wasu daga cikin malamai sun malamai maganin ya dan samu ikhtilaf ikhtilaf shine su kurkucewa a wajen malaman hadisi in ka samu su kurkucewa to sai a duba a gani su kurkucewar naka ya yi tasiri a hadisin in ya yi tasiri a hadisin to shi kenan sai a bambance suwa ya suka yi ruwaya gabanin su kurkucewar ka sai a karɓi hadisin wani suwa ya suka yi ruwaya a bayan su kurkucewa to sai za a tsaya a kan hadisin sai an tabbatar da ingancin tukuna an fahimta in kuma dan canzawa ya canji ya samu ba wai su kurkucewa ya da yake ba da cikin ba daidai ba shi taghayyara bi akhara kenan at-taghayyur la yaqtadi al-ikhtilaf kiyaye wannan dan ya samu dan canji tsoho ne ai da wani tsoho ya canja ai dan ya samu dan canji yanzu da kai ya dan hada cewa mai ya dan kurakurai kadan to wannan yana bai tawo tasiri sosai a hadisinsa ba to wannan shikenan babu babu babu wata matsala kamar wa kamar Abu Saka Sabi'i ya samu dan canji ya zama har ya kan zai iya dan rike azama daga baya a to wannan bai taba hadisinsa ba in yanzu zai bayar awalan sa lafiya lokacin yana bayar da hadisi sosai ko kuma ya dan taba amma dan kadan an fahimta akwai wanda kuma lokacin da ya samu su kurkucewar sai aka samu kuma bai sake ba da hadisi ba wasu daga cikin yaransa ko albansa sai suka masa hajar suka ce eh to yanzu ne wane ne da ba da hadisai daga yau to wani abu wanda aka tabbatar da haka to wani hadisin ma duka ya inganta to wani yana daga cikin warwaita Abdul Wahab ibn Abdul ibn Abdul Majid ibn Salt al-Thaqafi wanda sun su kurkuce amma kuma ba sai wata riwaya da suka ruwaito baragurbiya sadaka hadisin da suke ruwaitowa wani hadisi ne ingantacce an fahimta ko yawwa wannan shine abin da shi الحافظ الذهبي فلا في ميزان ميزان الاعتدال غير وكان حميد حميد شيل حميد ابن ابي حميد الطويل حميد الطويل amintacce ne su kwanci saduk ne ba a cikin zaratan malamai dai amma dai ruwayar da ke ruwaya daga anas musamman ruwaya ce wadda ke sahihiya wasu daga cikin ruwayoyin ba wai kai tsaye ji daga Anas bane wasu daga jikin ya ji daga Anas arsala an Anas ahadith in ji malamai ya yayi irsali to amma dai hadisan sa da ke rubuta daga Anas bin Malik jada ce ma'rufa malamai suna karba daga Anas bin Malik Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji daga al-Ansari daga baya ya koma daga baya ya koma kasan basara da zama sadaka wannan isnadin baki da isnadin ce da basara حميد ابن مسعدة البصري بصري ني حدثنا عبد الوهاب الثقفي شيما بصري ني حميد حميد الطويل شيما بصري ني ذاك wannan isnadi na mutanen basara kamar yadda isnadin da muka baro a baya shi kuma isnadi ne in ba dan Abu Raza ku tayi min Sa'id batu da zama isnadin mutanen Madina ana bin malam mutum mutum da asali ai shi ma saboda haka wannan dai isnadin isnadi na basar shi wannan kuma hadisin kaga rawun da muka faɗa bisa isnadin da muka faɗa da kuma tarjama da muka yi tsawo ga isnadin tabbatacce isnadin sai ana zai ba ya daga cikin mutane da da Allah ta'ala ya sanya suka fi kowanne ba da hadisai ba da hadisan mazala masu yawa su nawa ne su nawa ne suka fi kowa ba da hadisai su nawa ana ce su nawa sai ku rika rigewa yi in ka ce abu huraira eh abu huraira aisha abdullahi bin amr ibn abdullahi bin umar abdullahi bin abbas wannan duka sun fi kowanne yawa hadisan su amma abin da ake bukata sai ku je ku rike su nawa ne sai ku rike adadi sannan kuma sai ku kawo su adadin su sai ku kawo wane ya hadisan su ya fi na wane yawa wane ya fi na wane sanan wane sanan wane sanan wane an fahimta قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بطويل ما زال يا كفن شيء تكاتكيا دي shi ba za ka ce mishi mai tsawo shi ba za ka ce mishi gajere ba amma dai ya fi kusa da ya fi kusa da mai tsawo ya fi kusa da dogo akwai za ka ga shi gaci a kaɗakiya ne amma ya fi kusa da gajere kuma akwai za ka ga shi a kaɗakiya ne amma ya fi kusa da mai tsawo da shi wanda Allah a kaɗakiya ne raba'a ne minar rijal amma ya fi kusa da masu da masu tsawo laisa bi tsawo da shi tsawonsa bai iya wannan ba wala bi qasidi kuma bai zama dan da ƙurƙushi ba hasan al-jismi mutum ne mai kyawun fatan jiki jikinsa jikinsa wanda za ga shi ubangiji ya yi su da fatan jiki mai kyau to wannan baiwa ce to shi magana yana daga cikin wanda ubangiji ya yi su da fatan jiki mai kyau kana sha'ruhu laysa bi ja'lin gashin sa ba gadar ne ko kuda kuda ba wala sabtin ba kuma wato ya zama ya yi santsi santsin da yayi yawa ba irin na annabi isa kamar da muka faɗa a wancan hadisi asmaran launi fatansa shi haske yana da haske amma ya yi kusa da fatan larabawa shi ne fata na wato mai ruwan mai ruwan goro-goro shi ne brown haka shi ba wai fari ne fawo ya kankara ba ba kuma baki ne ba kusan kamar na faɗa muku a shi launin sumra launi na sumra launi larabawa galibin larabawa to ana samu a cikinsu kuma wanda ya zama ya dan launi nasa ya tare sosai sai ya ɗaya duhu kamar a cikin turawa mutanen Spain da mutanen Portugal kaga su launin ya ɗaya duhu ya ɗaya yalo kaɗan a cikin su kuma wanda ya yi haske sosai shi kuma launin sai a kira shi shi ahmar ne masu abu in ka ce ahmar sarfa abiyan a cikin larabawa wanda ya yi haske sosai amma kuma duk da haka kuma in ka fahimta da da kuma wanda masu hasken irin turkawa ko mutanen iran ya wasu kuma shi kuma bai kai su wata ila an fahimta to shi launin maza Allah launi ne wanda shi a cikin larabawa za ka sami shi ne haske ne sosai to amma kuma duk da kuma saboda jinin laraba da ke gudana a jikinsa bai ba wai ya zama irin turawa ne ba ki ba shi ya zama akwai wani launi na wato asmar launi tare da shi wanda yake zaka iya ce mata ruwan dorawa dorawa ko rawaya rawaya haka za ga hatta miskinu jarumi ana kawo mana a shayil umahu yana cewa ana miskinu liman ya'rifu ne launi surati alwanul arabi launi surati alwanul arabi wannan launin larabawa ya tabbata wasu ma sai a bai da wannan wannan irin wannan hadisan suka suka ce laraba ma ayan sanin su ma baka ne saboda a cikin laraba ana san baka eh ana san baka ana san baka amma dai ka ce laraba sanin su baka ne ko duka faɗa ba ko kuma ka zo ka ce shawara Allah wata ila ma shi ma duk jikinsa duk bai da haske sosai wannan duk kam wannan ƙarya aka yi garin wani ina tsammanin wanda suka fara kawo waɗannan abubuwan da yawa ba wai da su suka fara kawo ba amma wanda suka dinga yaɗa wannan maganganun su ne wanda suke zama suna dan alaƙa da baƙaƙi mutanen masar za a gan su yanayin kalan su da kuma yan yan nations of islam can can can turawa yan bilaliyan sun da ka su a wajen su ma da annabi adamu da annabi musa su a wajen su duka su su yasu yana su zane zane na baka to mazala asmar launi idza masha yayin da mazala yayi tafiya ya takaffau ya taqaddam in yi tafiya za ga shi a gaba gaba mazala baya tafiya baya tafiya kamar kamar mace tamshi ala istihya'i da shi mazala tafiya ta tafiya yake cikin gaggawa sa'i yake shi wanda wani lokaci ma sai an bi shi a baya da sauri tafiya ne na maza yake yi amma kuma ba tafiya kuma rashin natsuwa ba ya takaffa'u shine shakul albani anan yake cewa ya tamayar ila kuddami ya tafiya gaba kasafira fi jariya kai ka ce jirgi ne yayin tafiyar ta wato tafiya ne zar zar zar ba tafiya haka kan ga alamar yana tafiya kamar yana wani me ya ake cewa a ba da gwada ba wannan mai bunƙasa tantal mai bunƙasa ba tafiya ne yana bunƙasa ba kamar wani sarki magana baya haka kusan magana daga cikin abin da magana baya so shine ya kama da jababira masu masu girman kai za ka iya tafiya ta tsaya da bunƙasa za ka ga ya zama kamar ya zama sarki ko kenan kuma kaga shi yana yaƙi da wannan abin a rayuwarsa ko ba tafiya yake haka yana gudu ka babu nutsuwa yana numfashi ba a sai tafiya yake tsaka tsakiya amma kuma akwai sauki akwai sauki ta kafa'u ay taqaddamu fi mashi sallallahu alaihi wa sallam to za mu zo ga hadisi na gaba yayi magana kan jantifa shi na da tsaya a nan yayi magana kan jantifa kuma manzo Allah kuma ya hana sa jantifa a wasu hadisai sai mu gani kuma a ciki kamar daidai abu zo da insha Allah amma wata lulun ala ai ban bashir na dai na dai na amana da shawararka na haƙura dai zan zan da yi amfani da wannan gaskiya wannan din amma shi ma wannan akwai abin da akwai abin da na faɗa ko kuma buku nan kad kafaran nasu jami'an na ku kafara yace ku ko ku ce ni ko na ce fakara ko tafakkara haka yabo a sauran ruwayoyin baitin wani yazo kad kafaran nasu jami'an bi an zalla himarul ilmi fi tsini kun ga wajen na ku kafara yace ita kuma wata ruwaya ta ce ka fakkara wasu sun ce tafakkara ko wani ku yace kafara ni ko na fi tsammanin kuma fakkara ne ko ta fakara ɗin amma dai kasara wannan wataƙila sai an je an duba sauran ruwayoyi na fi tsammanin cewa shi ibn hibban ne abin da faɗa kenan ka fakara an gane wani aka ɗin gurin eh kasara eh ta aibu gaya ma a lokacin ba ina kuma ta gyara ina cewa ya zo a wajen biyu kuna kuma ga shi ya zo ya zo ya kawo wajen na uku an gane ko eh a wannan abubuwa ai na gyara ko to ya amma kuma gaya mun cewa kasaran bane ai shine nake magana to gaya mun cewa naku kasara yazo ba rawahu bi uqala nabi da himma al-busti dan koma katu a wancan din amma dai sai nan ga istidraki ina dubawa ta wannan lamarin je kawai da shi ina wannan da za mu tashi wannan shi ma ku gyara mun ba ya ja yana dini lahu ba zai yasbadu amwalul masakin la tabi ba la tabi'a ba la tabi'i dina karka sai da addininka bi duniya da duniyanka kama ya fa'alu dullalur rahabini kamar yadda wato atattun masu bauta a cikin kirista suke yi suna sai da duniyansu da addininsu haka yake daga tabi'a ne wannan la tabi'i dina ai la wannan saboda ita ka sake ne ita ka sake ne to na wadan حدثنا محمد بن زنجوية القشيري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا قرة بن خالد قال عن عون بن عبد الله قال قال عبد قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود ياتي ليس العلم بكثرة الرواية إلي ما شيل يوم الرواية بقى. وإن إنما العلم خشية إنما العلم الخشية إنما العلم الخشية مثال بشيء إنما العلم خشية بقى إنما العلم الخشية yadda ya ce dai addinin nasiha yadda an mutu a faɗa a lokacin muke na hau kuma ce wannan yayi ne saboda saboda saboda ya nuna maka cewa a ya nuna maka muhimmancin tsoron tsoron Allah ta'ala cewa kamar ya ce mal ilmu illa al khashiya ne kamar abin da faɗa ke laysa al ilmu bi kafati wannan ruwaya akwai yanke bayi dai amma dai duka ba na ce mai kyau laysa al ilmu bi kafati ruwaya ilimi ba shine yawan ruwaya ba إنما العلم الخشية علمي شين وتقوره قوران الله تعالى كلمة جرم ما دابا الخشية شيء قرور يكي علاقة علمي سنين جرم الله to kada ka sanin girman Allah ilimin naka sai kuma ya riga da maka da kuma tsoron Allah ta'ala to wannan shine ilimi da ke amfani ba wai ilimi shine mutum ya rinzu zai arwaya ba zai waya ne duk da mutane da suna da awar waya wani baya zai ce ya hadda kutubu sita to tsaba shi da zai tsara shi tsama shi da zar amma ka rubuta da kuma ka zo ana an ana ana magana kuma ka ga bai gane kurmi ba ko kuma ga ya dan gane na ba mako baya aiki ilimi dole sai ana aiki قال حدثني اسحاق بن ابراهيم القاضي قال حدثنا الحارث بن المسكين قال حدثنا ابن القاسم شين عبد الرحمن ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول لا مالك انا سوى وانا اسنادي انت بفتشي ليس العلم بكثره الروايه علمي ما شيني يوم الروايه بقى innama al-ilmu al-khashya ilimi kadai shine wato tsoron Allah ta'ala wanda zai wanda ilimin ka zai ja maka ka ƙara tsoron Allah biya ne ilimin ka ƙara ja maka tsoron Allah to kaga yanzu wannan ilimi shine ya maka amfani qala abu hatim abu hatim yace al-wajibu 'ala al-aqil wajibi ne ga mai hankali mujanabatu ma yadannisu ilmuhu min asbabi hadhihi ad-dunya ya nesantar da kansa abinda zai bata ilimin sa da shi daga cikin min asbab min asbabi hadhihi dunya daga cikin dalilai da suke kawo fatan ilimi na wato duniya na wannan duniya din ma al qasr fi luzum al amal na qadar alayhi tare da wato ya nufa ya zama ya ya wato yi tsaka ya tsakaita ya tabbata wajen lazumtan aiki iya iyawansa walau walau isti'mal wa khamsati ahadith ya na ku ya fada min kulli mi'atay hadithin فيكون كأنه قد أدى زكاة العلم ولو ولو باستعمال وتقيل بهذه ولو باستعمال خمسة أحاديث bari in duba na ba da naka bai ce eh walau na ku kuma irin nawa ne aka yi naka ɗayan kwamu kuma ba ku da shi ba don ce ku duba ba da shi walau isti'malu khamsati ahadith ko da wato zai kai shi yayi aiki da hadisai guda biyar min kulli bi atai hadithan a dukkan hadisi 200 da ya saurara sai ya kono ka annahu qad adda zakata ilmi sai ya zama kamar ya bar zakan ilimi abinda malami ke faɗa akwai zakan ilimi zakan ilimi shine aiki da shi ina magana ko a 200 in ka samu dauki guda biyar haka ka je ka amfani da su ka aiki da su amma na ajaba an al-amali bima jama'a min ilmi duk wanda ya gaza yin aiki da abinda ya sani ya tara na ilimi na ruwayoyi fala yajizu an ya'jiza an hizbihi to bai kamata shine falayan bakri ina falayan ai falayan bakri wannan yaran ibnu hibban da kuma yaran magabata da yawa a baya sun ce falayan ma'ana falayan bakri to kuma kar ya gaza haddace shi ya haddace ilimin amma kuma ya kokari ya samu su fara ranar da aiki da su wannan shi abin ibn hibban ke faɗa bai kamata ya gaza haddace haddace shi ba haddace katin ba haddace katin insha Allah ta za ta dada mushi ya haddace ya zama ya yi aiki insha Allah sai mu tsaya a nan haddathana Abdul Malik ibn Muhammad to Allah Allah gadan mana da yin aiki da ilimin ruwa a wannan zamani wanda yake akwai abubuwa masu galtarwa da yawa abinda muka shaidi Allah ba mu nada abinda muka shaidi Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala ya biya mu bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya kuku yawa dukkan sharri masu neman do'in mu Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi akwai yawa wanda suka yi mana magana cewa sun shiga wasu wasu lamura na ciniki da sauransu an buɗe an faɗaɗa wajen neman kuɗi da sauransu suka ce musu addu'a Allah ta'ala ya sa musu albarka abin da suka bude Allah ta'ala ya sa musu albarka abin da suka bude Allah ta'ala ya kawo albarka Allah ta'ala ya sanya albarka abin da za su za su za su invest shagon da suka bude Allah ta'ala ya kawo musu alheri a cikin sa wanda ba su da lafiya a cikin Allah ta'ala ya ba su lafiya masu yan biyan bukatun su na alkhairi wanda abubuwa suka hukulle musu a rayuwa wanda ba su suka suka yi musu yawa wanda abubuwa suka tsaya musu sak Allah ta'ala ya buɗe da musu Allah ya buɗe musu Allah ta'ala ya biya wani bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya kuɗe mu dukkan shari Allah ta'ala ya saka ma duk iyayen mu na alkhairi da kuma malaman mu wanda suka yi jajirce wajen yi tarbiyya Allah ta'ala ya biya wani bukatun mu na alkhairi ya tunkuɗe mu dukkan shari marasa lafiya mu Allah ta'ala ya ba su lafiya har yanzu dai muna dai barin addu'a wajen yan uwa cewa akwai abokin mu oke ba nan majalisin na faɗa ba na wani majalisin ne daban akwai abokin mu da bai jin daɗi ana ta dai zariya ana ta gwaje-gwaje ana ta ko zai aiki ko da a yi ba to amma dai komi dai guda gar ubangiji ba ana ta Allah ya kawo masa mafita Allah ya kawo masa mafita mu da muke da lafiya ko muke da lafiya lafiya Allah ya kare mu da lafiyar ma mu ma Allah ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya kawo mishi yadda za a yi Allah ta'ala ya kawo mishi mafita Allah ta'ala ya kawo mishi mafita wanda ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على تعالى بيان وقسم لنا الخير يتكلم بك الشر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم